ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci muna gode wa Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya kaddara numfashinmu zuwa wannan safiya yau goma sha bakwai ga watan Ramadan lissafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara alif da ɗari hudu da arba'in da bakwai, kuma yau shida ne ga watan uku lissafin miladiya shekara dubu biyu da ishirin da shida. Allah maɗaukakin sarki ya sake dawo da mu cikin wannan masallaci na Mus'ab bin Umair da ke unguwar ƙofar gabas cikin garin Azare, jihar Bauchi, domin ci gaba da sauraron ma'anonin Alkur'ani. cikin littafin Raddul Adhan ila ma'anil Qur'an na Sheikh Abubakar Mahmud Gumi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya haskaka kabarinsa kuma ya nauye mizanin ayyukansa gobe kiyama da kuma ƙarin bayani daga wajen ɗalibinsa Sheikh Abubakar Aliyu Albami Idahil ma'ani ala Raddul Adhan ila ma'anil Qur'an muna masa addu'a Allah ya haskaka rayuwarsa ya nauya mizanin ayyukansa gobe kiyama mu kuma Allah ya bamu ikon fahimtar abinda suka rubuta tare da aiki da shi muna karatu cikin suratul baqara yadda zamu tashi aya ta 211 ubangiji ta'ala yana cewa salbani isra'ila a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسكرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب
Ubangiji ta'ala yana cewa, Salbani Isra'ila, a tambayi bani Isra'il, ko kamalan mai tafsir ya ce, Waman azama shay'an kharijan an shara'il Islam faƙad kafara, duk wanda ya girma wani wato alama wanda yake, yake wajen shari'o'in addinin Musulunci, to haƙiƙa ya kafirta. kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya ambata misali mutum ya girmama abin da ya shafi coci ko makabarta da sauransu ko kuma ya girmama wasu ya nemi albarka a wajen wasu rayayyu to wannan duka fita ne daga yi wa Allah da'a kafirci ne kusan ma'asabahu da kusan ma'asabahu shi ne tsalam ma'asabahu lamma baddalu ma anzala Allah alayhi wa azzamu ahaba dan abin da ya same su yayin da suka musanya abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukan musu, suka girmama soye-soyen zukatansu, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a wani waje, أفأيت من اتخذ إلهه هواه shin ka ga wanda ya riƙe abin bautarsa shine son zuciyarsa ba wa adallahu Allahu ala ilmin Allah ya batar da shi bisa ilimi wa khatama ala sam'ihi ya yi rufi a jinsa wa qalbihi da zuciyarsa waje ala ala basarihi gishawa ya sanya yana a idanuwansa faman yahdihi min ba'dillah wa zai shiryar da shi in ba Allah ba afala tadhakkarun ba za ku wa'aztu ba a wani waje ku Allah ya ce a far'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila shin baka ga wanda ya riki san zuciyarsa ita ce abin bautarsa ba yanzu ka rike shi wakili saboda haka Allah madaukakin sarki yana bagana da musulmai cewa su tambayi banu Isra'ila ma abin da ya same su yayin da suka musanya dokokin Allah. To kamar a ce a tambaye mutanen yau waɗanda suka musanya dokoki na Alkur'ani suka ce kaɗai kar a yadda da maganganun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam, kada a yi aiki da su, a tsaya kaɗai a Kur'ani to a tambaye su. su wato su kwana da shirin cewa abin da ya samu bani Isra'ila na dirkakewa da wulaƙanci to su ma yana nan tafe yana samunsu su jira lokaci su jira kam atainahum kam ɗin nan istifhamiya ne da yawa wato ayoyi sun zo musu kam atainahum min ayatin bayyana da yawa ayoyi sun zo musu bayyanannu a fili ka falakil bahari kamar lokacin da mutanen fir'auna suka biyo annabi Musa da jama'arsa Allah madaukakin sarki ya ce ka bigi wannan kogin hanyoyi goma sha biyu adadin jikanun banu Isra'ila za su za ku samu hanyoyi goma sha biyu ku ketara aka mayar da kogin ya daskare kamar dutse suka wuce ruwa bai taba su ba, ko likafar dokinsu ruwa bai taba ba balle sirdin ruwa ya shafa bai shafa ba haka suka wuce. Wa in zalil manni was salwa da kuma saukar musu da manna, manna da salwa darba da ‘ya'yan shila lokacin da suke cikin ɗimuwa shekara arba'in, su ci su sha, Allah ya saukar musu da wannan ni'imar. fabaddaluha kufran sai suka musanya saboda butulci suka ki bautar Allah fa kana jazaohum azaban shadidan sai azabar su ta kasance mai tsanani wa man yubaddil ni'matallah duk wanda ya musanya ni'imar da Allah ya masa eh ai ma an ama bihi alaihi abinda Allah ya masa ni'ima min ba'di ma ja'athu bayan shiriya ta zo masa bayan gaskiya ta zo masa kufran saboda butulci da kafirci fa inna allaha shadidul azab lalle azabar Allah mai tsanani ne fa inna allaha shadidul iqab lalle Allah yana da tsananin ukuba lahu a gare shi kenan ana nuna maka ka shiga taitayinka ka bar yadda addini yake tun zamanin sahabbai ka riƙe Kur'ani da hadisai kai aiki da su, in fa ba haka ba, to ba da daɗewa ba, azaba za ta zo maka, kuma idan ta zo ba za ka iya tarewa ba. Sai dai in ka tuba ka lokacin, to ku tuba ku dawo, ku yadda da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam, ku tuba ku dawo, ku riƙe Kur'ani da hadisi ku yi aiki da su, ku zauna lafiya. Ubangiji ta'ala ce zuyina lillazina kafaru an kawata waɗanda suka kafirta ai hasunat fi a'yunihim aka kyautata musu aka kawata musu a idanuwansu aka sanya musu soyayya a cikin zukatansu na rayuwar duniya da abubuwan da suke bautawa na barna hayatud duniya aka sanya musu san rayuwar duniya suka sota wa hum yaskharuna min alladhina amanu li faqrihim alhali suna izgili ga waɗanda suka yi imani saboda talautinsu ka bilal kamar bilal wa suhaibur rumi da suhaibur rumi ayyastahzi'una bihim suna musu izgili suna musu izgili suna nuna musu cewa su ba komai bane kaskantattu ne kamar yanzu kaga wanda Allah ya rufa masa asiri ta hanyar dukiya ya samu dukiya sai yake kallon masu addini talauci ne yasa su suke addini da sun samu kuɗi da ba za su mai da hankalinsu wajen addini ba suna musu izgili sai Allah ya ce wallazi nattaqau shirka wanda suka kiyaye shirka wa hum haula'il fuqara sune waɗannan da talakawan fawqahum yawmal qiyama suna saman waɗancan ‘yan duniyan ranar tashin alkiyama wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah yana azurta wanda ya so ba tare da lissafawa ba rizqan wasi'an fid dunya arziki mayalwaci a duniya bi an yamlika al-maskhuru bihim amwal as-sakhirin wa riqabahum aw fil akhirah wato shine Allah ya forewa waɗanda ake ma izgili ya fore musu dukiya dukiyar waɗanda suke musu izgilin ko kuma a lahira a shigar da waɗanda ake musu izgili din aljanna su ko wanda suke izgilin su shiga wuta dikira fi ma ya ati asalin nas a cikin abin da zai zo an ambaci asalin mutane bin nisbati ilal aqidatul islamiyya dangane da aqida ta musulunci faƙala sai Allah madaukakin sarki yace
kana أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم نعم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه مهم.
والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم نعم Ubangiji ta'ala ya ce, Kanan nasu ummatan wahida, da can tun farko al'umma ƙwaya ɗaya ce, muttafaƙi na alal haƙ, wato sun ha- kansu yana haɗe akan gaskiya, milladun Adam tun daga annaba Adam, sun makhtalafu sannan sai suka yi saɓani. An ce sai da aka samu ƙarni ɗaɗɗaya har guda goma, shekara ɗari shi ne generation ɗaya shi ne ƙarni ɗaya. Har ƙarni goma duka suna kayan tauhidi, ba su bauɗe ba, bi an amana ba'dhu daga baya sai wasu suka yi imani wa kafara ba'd sashi kuma suka kafirce bayan an samu kafirci shirka ta lalubo ta shigo fa ba'athallahu an-nabiyyin ilayhi sai Allah ya aiko musu da annabawa mubashshirina suka kasance masu bishara man amana bil janna suke bishara ga duk wanda ya imani da aljanna wa munzirina man kafar man kafara bin nar kuma suke gargadi ga duk wanda ya kafirce da, da wuta wato duk wanda ya kafirce sai a masa gargadi a ce kai in fa baka tuba fa ka mutu akan haka to wuta ce wuta mutun zai shiga wa anzala ma'ahumul kitab sai Allah ya saukar tare da annabawan ya saukan musu da littafi bi ma'ana al-kutub litattafa ai wato jinsin littattafa wa annal aqida fi jami'il kutub wahid domin aqida tauhidi a duk littattafan da aka saukar kutubus samawiya baya ɗaya ce ita ce la ilaha illallah domin Allah madaukin sarki yace wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan ku bauta wa Allah kuma ku ta tsawo ba su ci baya babu wannan ba ta ya gargada al'umma su akan su bauta wa Allah su nisanci duk an ba abu ne shi ya sa ka karyata an ne ta karyata shi ya sa ka fani kazabat qaumun nuhin al-mursalin kazabat Salihu Samuda sun karyata manzanni mutanen annabi Hudu Adawa sun karyata manzanni ashabul aika mutanen annabi Lut mutanen annabi Shu'aib duka sun karyata manzanni saboda da'awar manzanni duka kwaya ɗaya ne tauhidi shari'o'i ne ke bambanta na'am to shine Allah madaukin sarki yace ya saukar da littafi ne kuna al-hukm wal fawaid wal masalih li yahkum Allahu bihi bainan nas saboda al-mukhtalifina wanda suka saba wa juna yarji'u ila al-haqq dan su dawo kan gaskiya wa yatrukul khilafa bainahum sabas sabanin dake tsakaninsu fi makhtalafu fi da suka yi sabani min addinin wato daga addini wa makhtalafa fihi alkitabu aidan kuma ba su yi sabani a cikin sa ba shi littafin illa alladhina utuhu eh sai bayan da aka zo musu da littafin fa amana ba'dhu sashi suka yi imani bihi wa kafara ba'd sashi kuma suka kafirce min ba ma ja'atuhumul bayyinatu alhujjatu adh-dhahira ala tauhidi bayan hujjoji bayyanannu an tsayar musu da hujjoji bayyanannu akan tauhidi akan kadaitakar ubangiji sai da suka ga hujjojin karara suka tabbatar zukatansu suka sakankance amma sai suka yi girman kai suka kibi saboda mi bagayen minal kafirin saboda zalunci daga kafirai bainahum dake tsakaninsu fa hadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi sai Ubangiji ta'ala ya shiryar da waɗanda suka yi imani daga cikin wato daga akan abin da suka yi saɓani a cikinsa, min lil bayan, wannan min ɗin wato kenan ta bayani ne. Min alhaƙi suka yi wato aka shiryar da su daga saɓanin da suka yi daga wato gaskiya bi izinihi da Ubangijinsa, ai bi iradatihi da nufin Allah. wallahu ya hadi mai ya sha'u hidayatihi, Allah yana shiryar da wanda ya so shiryar da shi, ya Allah ka shiryar da mu. Ila sirafin mustaƙim zuwa hanya miƙaƙƙiya, ai tsariƙul haƙ hanya ta gaskiya, allazi ya zolul khilafa bai na ahalil haƙ, wanda take kawar da saɓani a tsakanin ma'abota gaskiya. Walamma kanal Islamu dinil haƙ, yayin da addinin Musulunci ya kasance shine addinin gaskiya, la yukhda'u ba za a yaudari mu'taniqihi wanda suka rungume shi ba bid'a wal kadhiba da kuma da'awa ta ƙarya fa innahu bayyana sai bayyana min awwalil amri tun daga farkon al'amari annahu kallafahu annahu na'am sai bayyana tun daga farkon al'amari aka dasa wa rai wato aka tsaftace rai kamar yadda ake tsaftacewa kamar yadda ake tsaftacewa wato dinare da azurfa da, da, da, da wuta waƙala ta'ala sai Allah maɗaukin sarki ya ce amma hasibtum
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البعثاء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا يم- يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم
wato tun farkon al'amari fa innahu yadda sha'alan da lamarin yake bayyana min awwalil am sai Allah ya bayyana a farkon al'amari wasti'dad lil qiyam bi hamlil mushaqqat ya tanadi masu imani da daukan abubuwa wanda suke masu wahala wa tasfiyatin nufusi da kuma tsarkakewa rai kama yasfa adh-dhahabu bin nar kamar yadda ake tsaftacewa dinare da wuta da kuma irin zubinsa faƙala ta'ala sai Allah maɗaukin sarki ya ce, Am hasibtum an ta da kulul janna, am ɗin nan bal, ba haka ba hasibtum an ta da kulul janna, yanzu shin kuna tsammanin za ku shiga aljanna ne? Walamma lam ya atikun matsalul ladina khalaumin ƙablikum, alhali irin abin da ya samu waɗanda suka gabace ku bai same ku ba, minal muminina daga cikin muminai, minal mihan na daga jarrabawa fatasbiru kama sabaru ku yi haƙuri kamar yadda suka yi haƙuri ma kana yan bagilakum ai ma kana yan bagilakum an tasabu hadhal husban bai dace a gare ku ba ku zaci irin wannan zatan a dole waɗannan abubuwa sai sun same ku wal gardu min hadha at-tawbih Abin da ake nufi daga wannan shine zargi tashdi'ihim ala sabari da kuma wato karfafar su akan yin hakuri wa hasahum alaihi da kwadaitar da su akan haka shine Allah madaukin sarki yace masathumul ba'sa talauci mai tsanani ya same su waddarra da curuta cututtuka almarad wa zilzulu uz'iju bi anwa'il bala an girgiza su da nau'ukan bala'i iri-iri hatta ya kula ko hatta ya kula duk an karanta qalar rasul wallazina amanu har manzo da waɗanda suka yi imani ma'ahu wanda suka yi imani tare da shi suna neman taimako saboda tsananin da suka samu kansu a ciki mata ya ace nasrullah yaushe taimakon Allah zai zo allazi wa'adnahu wanda aka yi mana alƙawarin sa fa ujibu sai amsa musu ta bangaren Allah madaukakin sarki ala ku saurara fada kika ji inna nasrallahi qarib lalle taimakon Allah kusa yake itiyanuhu zuwansa fasbiru kama sabaru ku yi haƙuri kamar yadda suka yi haƙuri تغفروا ذاك ربوتا وفيه إشارة إلى أن المراد بالقرب القرب الزماني أنا نفهم لوكتين كسنتي نزامني والمجتمع الإسلامي الأمة مسلنتي واتو a cikinta akwai aƙauya akwai masu ƙarfi wa agniya akwai masu wadata wa du'afa akwai masu rauni wa fuqara akwai talakawa yahtaju du'afa'u ila al-musa'ada min qibalil aqawiya masu rauni suna buƙatar taimako ta bangaren masu ƙarfi wa yahuthuhumul islam musulunci yana kwadaitar da su ala tilkal musa'ada akan wannan taimakekeniya saboda ƙari ne akan abun da ya wajaba a kansu ga wanda yake da iko wa ayyi jins wa min ayyi jinsin min al-mali takun ta kowane jinsi na dukiya ne wa ammal musaada amma musaada taimakekeniya ta tabawu'i fala yuqayyidu hannasu nasi bi iyakance ba to shine sai suke tambaya wa yas'alunaka ya muhammad ma za yunfiquna ya Muhammad suna tambayan kawai menene zamu ciyar ne allazi yunfiqunahu wasailu shine amru bin jamuh shine wanda yake tambaya radiyallahu an wa kana shaykhan shi dattijo ne zamalin yana da dukiya wasa'alan nabi sallallahu alaihi wasallam amma yunfiqa sai yake tambayan manzon Allah akan abin da zai ciyar wa alaman yunfiqa kuma awa zai ciyar kullahum sai Allah ya ce ka ce da su ma anfaqatum min khairin duk abin da za ku ciyar kaɗan ne ko mai yawa na alkhairi falilwalidai ne za ku ciyar ma iyaye wal aqrabiyina da kuma ƴan uwanku na jini wal yatama da marayu wal masakin da miskinai wa ibn sabil da dan tafarki wama taf'alu min khairin duk abin da kuka aikata na alkhairi fa inna allaha bihi alim Allah yana sane da shi fa mujazin alaihi Allah zai sakan ya muku akansa wa ma taf'alu min khairin duk abin da ku aikata ni alkhairi to Allah yana sane kuma zai sakanya muku da alkhairi to ana gwada min lokaci yayi kafin mu karkare a wanda ya saba yana daukan nauyin wannan program na tafsir na Ramadan wani bawan Allah ne kuma wannan karan ma yayi alkawarin dauka sannan muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ƙara yawaita mana irinsu a cikin wannan ƙasa tamu, don Allah maɗaukakin sarki ya masa wani ci gaba ya samu acting vice chancellor a wata jami'a. To muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya dafa masa, ya ba shi wazirai na ƙwarai wanda za su tallafa masa da shawarwari, kuma Allah ya masa jan gora. ya taimake shi akan abin da yake yi na alkhairi ya dorar da shi ya biya masa dukkan bukatunsa na alkhairi muna addu'a Allah ya tabbatar da shi a matsayin cikakken wato mai kula da makarantar jagoran makarantar ba na wucin gadi ba Allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka cikin rayuwarsa da kuma bayansa gabaki ɗaya abin da muke karantarsuwa Allah ba mu ikon aiki da su abinda muka kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana gazawa ce da kuma rashin bincike da kuma rashin samun damar bincike a daga shedan ne kuma daga gare ni in an ji daidai kuma daga Allah ne da kuma dacewa to muna fatan ya nauye ayyukanmu ya yi sanadiyar shigar mu gidan aljanna Allah ka saukar mana da zaman lafiya a cikin yankinmu na Najeriya, saukar mana da zaman lafiya a yankinmu na Bauchi, saukar mana da zaman lafiya a yankinmu na Katagun, saukar mana da yankinmu na yankinmu saukar mana da zaman lafiya a yankinmu na Azare da unguwanninmu da gidajenmu. Allah ka saukar da zaman lafiya a gabar ta tsakiya. ka sa musulmai su samu walwalar bauta wa ubangijinsu da ci gaba da harkokinsu Allah madaukakin sarki ya taimaki musulunci da musulmai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad hmm wajen in ya duka okay okay jiya da daddare to jiya da daddare mun samu labarin an yi gobara a kasuwar in ya duka sabuwar kasuwa ta cikin garin Azare muna jajanta musu Allah ya wa duk wanda ya asara da alkhairi ya kuma kiyaye na gaba Allah ya sa ya tsere haka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidun Majid, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.